الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يقول قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم قولي ثلاثين قوتي دوار بنجي سنة الله أمالي جاء من ذكرى ya ko talatin ko bai ga wata idan talatin ya zama talatin da wata jima'a dula in kuma sabon wata ya kama ya zama ɗaya ga watan jima'a da ake ya kama ko to ɗaya ga watan jima'a da ake ke shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga wata zuwa madina wanda ya daidai da sha hudu ko ga watan ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba satin da ya gabata a cikin wannan littafi mai albarka al'adabin mufra na abu abdallah muhammad bin muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullahu ta'ala mun ga da rikira saba'in da bakwai babi na ɗari uku da sittin da ɗaya yau za mu tashi darasi na ɗari bakwai ga na saba'in da takwas babi na ɗari uku da sittin da biyu hadisi na ɗari takwas da ashirin da biyu mana zai magana a kan babu tsarin asarmu bisar me ma'ana asarmu wanda yake asarimul maslul ala ta tuni rasul eh almasulun din shi ne zarari ce to na kira'atun min kulle ce yankin kowane abu shi ne asarun inji sanji ba ka faɗa da hausa ma ok na ji na ji takalmin hofi sai ta uku tunda kaga yanzu mu babu sarri misali tunda su a jahiliya haka suna binciko wani suna ne da za a yi a kawai sai a haifi ɗan a sawa suna yaki yawwa an gane ko kamar takobi mai kaifi an gane ina yi suke cewa asarimul maslu zararren takobi ala shakimin rasul akan wanda ya ce aiwata annaba alaihi salatu in in ya mutum ya aiwata annaba a ƙa'idar musulunci kisa ne a jara musulunci shi ne bayanin da wani asuwa zai ta bai da ake ko cewa a tsarimul masulun ala ya shafi da rasu in dai mutum ya ai yana aiwata annaba ko ya zage shi cewa dokar musulunci kisa ne to kaga asar kawai ya mutum ya haifi ɗaya ya samu suna ta ko wai saboda ba ma wasa a harka takobin ba ga yawa jini na wuce shine afsar حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني عمر بن عثمان ابن عبد الرحمن بن سعيد المخزومي ابن يرجوع المخزومي كده وانا aka ce kakansa Sa'id bin Yarbuh ya musulunta ne ranar da aka yi fatahu Makka in shahidi bin yardo wasu kuma suka ce a kafin a yi fata umar kai amma dai ya ji yakin hunai sannan kuma an ba shi an ba shi wani abu daga cikin ganimar hunai wa yau ma hunai ne shi ta ajabar kuma kasar su to ya ji yakin hunai ne ya kuma samu wato wannan kafin ya musulunta sunansa a sarmu shi wannan bawan Allah da muka faɗa ta aiki jini ya rubuwa min sunan su a sarku takobi ga yawa jini na wuce ta ne abin da kama da eh wanda da an tara kawai za ta wuce sai annabi ya kai zama suna ya gyara da gina sunan ka ta yi yake da gaiwu sunan ka wato ta yi kuma shi ma yana ɗaya ne da cikin ba ibn abbas ne ba ablada ba abbas ibn abdul muttalib ne kawai ya taba faɗa wannan kalmar ba wata rana da aka tambayi da aka tambaye Abbas ibn Abdul Muttalib cewa kai da Annabi alaihi salatu wasalam waye babba an taba tambaye sa Bibi shi ne babba amana an riga haihuwa ta ka kalli ladabin kalma shi ne babba amma ni aka riga haifa ba da zai ce kaza kawai sai to shi ma wannan san mutum ko kuma sa'idi ibn yarbo din a wata rana annabi ya taɓa cewa da shi aina akbar ana wa anta waye babba tsakanin ni da kai annabi ya taɓa tambaye su sai ta innaka akbaru minni wa ana uqaddimu minka sinna yace kai ne babba amma dai na bi ka shekaru shi kalmar da ya faɗa kenan wannan shine ladabi sannan a ƙarshen rayuwarsa Allah ya jarrabe shi da matsalar ido dan ya samu matsalar ido ya maka wata sai na mu ya ji wato ya ji ya ji duba shi sai ce da ke la ta da'a shuhudar juma'a wal jama'a sai ce kada ka bar sai na mu ya ce da shi duk da matsalar ido da kake da ita kar ka sake karka barin zallar juma'a da jami'a aka dai na aure shi ne sai ji ai man da jagora da ya amira mu'mini sai ai kamar da dan jagora ba da je ga shi to rika kawo kamar Allah aka dai na aure ma sannan kuma yana cikin mutum hudu waɗanda aka ba wa dama su rika canja tufafin tufafin ka'aba in ina cikin wannan mutum hudu ya rasu a shekara ta hamsin da hudu bayan hijira amma yana da shekara ɗari da ashirin da hudu a duniya Allah ya harama lokaci sosai da sosai to shi ne yake cewa ana dasani jaddi an abini kakana ya zantar da ni daga mahaifinsa shi kuma wa kana ismu sarmu shi ne wanda na bada labarin jini sunansa sarmu fasallahu nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ida dan ne yake da yau sunan sa sa'idi yake da aka canja masa suna ya koma sa'idi da kansa yake cewa ra'aytu usman radiyallahu wa qala yake ra'aytu usman radiyallahu anhu muttaki'an fil masjid na ga sai na kuma Allah ya kara masa yadda aka ingidi a cikin masallaci wannan hadisin bayan bukari babu al-hakim ya rawaye a wajen babu al-hakim zuwa ya sayi wa isnad a wajen sa yawwa amma a tasa ruwayar bai kara da karshen ba cewa ana wura Usman da mutaki a ruwayar sa babu wannan amma dai a tasa ruwayar ta inganta حدثنا أبو نعيم عن إسرائيل عن إسحاق عن إسحاق عن هاني بن هاني في كمان مجهول للجسيا وما يتبع عليه نسكي سوى لا يعرف في إمام النزاهي ليس به بأس Ibn Hibban kuma saboda kasan yana da gaishe abubuwan da ya kawo shi a cikin shikat nasa ibn sa'ad ma ya kawo shi a cikin asabaqatul ula yake yana cikin mutanen kufa amma mutum ne ya tsayya ne kenan ya tsayya ba dai shi abu ne amma yana tsayya na kace mutum yana tsayya shi ne yana aro ra'ayoyin tsayya shi ne ya tsayya to wannan shi ne to shi ne yake cewa an ali radiyallahu anhu qala an karbo da sai da ali Allah ya kara masa yadda yake annabi alayhi salatu wasallam an karbo da sai da ali Allah ya kara masa yadda yake fa qala fa jaa لما ولد الحسن رضي الله عنه lokacin da aka haifa masa alhassan Allah ya kara masa yadda yake tambayi shi ruwa harba shi sanya wa suna harba yaki shi ne na gaya muku saboda ba ma a zuwa ya fita a samun sunan ragwaye ya kashe sunan da yaki kawai ba ɗaya gaba kare yake balwon hasan sai annabi yake da jiya bar wannan magana sunan sa hada mai kyau kenan falan ma wuce wani da Hussein radiyallahu anhu da mai shi wa arba yace da haka tunda abin yana nan sa in kana son suna za ka yamba ta wa kai ba hankalin ka ba abin na ran da kuma ai ba masa Hussein duba da Hussein ba in biyu ne kuma ta zana shekara da yake ne ka iya cewa ko ni ka to da haka bayan an haifi al-Hussein radiyallahu anhu sai kuma zan yawa suna Harbu shi ma yaki baja annabi sallallahu alaihi wasallam faqala sai annabi yazo yazo barka sai ce da zo haruni ibni ka ko da na ku nuna kamar da dama an faɗa jika ana kiransa abu da wani za a zama muku magana gado na ga magana safi a ce wani ala yawa saboda haka jikan jika duk sun shiga sai ce haruni ibni ku nuna min ɗana ma san mai tuhu wanda suna kuka sama kunna sai muka ce harba sunan sa harba yaki kana sai yace bal huwa kusai da ubar wannan magana sunan sa kusai karamin hakan ke karamin hakan to sai yace balan ma wuri da sani yayin da aka haifa man na uku tambayi tuwo harba yace sai kuma zan yawo suna harba din nan karo na uku faja annabi sallallahu alaihi wasallam faqala annabi yazo gidan ka iya cewa barka da hausa ya zo duba jikarsa sai ki haruni ibni ku nuna mun dana ma ta mai duwa wannan suna kuka sama kullu harban sai ka ji sunan sa harbu yaki talibin ke bal huwa muhaddis bar wannan magana sunan sa muhaddis shine bawuji zai ce muhaddis muhaddis ko yawa zai ce sunan sa kenan ka duk sunan da yake cikin rabai duka da yanzu ka ga an fi dawa namiji ne zai ce mu'ti in mace ce ake ma'asi haka za ka ji suna tattanjawa mu'tin namiji ma'asin mace eh an gane ko shi za ma ne yake ma sunan bi tajrimi sinil mu'mala eh idan kan ma ka zuwa sami wani abu sannan ana magana shi wannan mu'tin din ko mu'assin ya rasu ne tun yana karami in ka karanta tarihi za ka gani yana jariri ya wasu ne wato yana kankani sun makala sannan ya ce in yi sammai tuhum bi asma'i wala bi harun ya ce na sanya musu sunan ƴaƴan annabi harun alaihi salam sai ce kibir wa jubair wa musabbir shi ke ka ji an canza suna wannan kuma in ba shiguri ma ba ba su yi wata mutum wani ya sa wannan sunan ba. Hadisin da ban da wannan da yake kiransa ban da Imamul Bukhari a Dabul Mufrad to Ibn Abdul Bar ya kawo shi a cikin al-Istiyara ta hanya guda biyu dukkan su daga wato Isra'il har zuwa karshen sa aka Imam al-Hakim Imam al-Hakim yace sahihul isnad saboda haka da yace shi a gurin sa ya inganta Imam Ahmad kuma da Imam al-Hakim a cikin al-Isaba ibn Hajar su wasu inganta saboda haka hadisi ne ingantacce hadisi ne kuma sun ba da inganta a haka wato can ka koma ya inganta an gane ku yawwa babu gurab me gurab وبعثه الله وبعث الله غرابا هو يبحث في الارض an kaka ku mai farin gaba to babi na ɗari uku da sittin da uku shi zai magana ne akan an kaka hadisi na ɗari takwas da ashirin da hudu حدثنا محمد بن سنان محمد ابن سنان قال حدثنا عبد الله بن الحارث ابن عبزة in aka ce sheko ne la ba aka bi aka kace to bani ce haddathatni ummi ra'idatu binti muslim mahaifiyata da ake kira ra'ida yar muslim sai ta zartar da ni ita wannan baiwa Allah ba ta yi ruwaya a gurin kowa ba ba daga mahaifinta sannan babu wanda ya ruwaya a gurin ta in ba shi ba yawa saboda haka sannan وكذا لم يروي انا اتي وابنها abun da ba wanda ya ruwaya a gurin da ba dan ta ba ya ruwaya a gurin ba ya gurin ita ba dan ta kai ne ruwaya a gurin shike to na'am to shi ne babu gurab kamar yadda ya faɗa babu ne da yake magana akan hankaka a can tun da ana magana akan sunaye kagan suna za su zana hankaka ne shi ba حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا عبد الله بن الحارث بن عبده ابن الحارث من هو من هو قال حدثتني أمي رائعة بنت مسلم رائدة بنت مسلم أنا أبيها قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينا ناجي واتو حنين يعني ده النبي عليه الصلاة والسلام يأتي حنين لقد نصركم الله في مواطن كثير ويوم حنين فقال لي جيجي لني جي النبي يجي لني مسبوك يا يا سنانك قلت جنيت القرآن سنانا أنكاتا قال لا جيجا بل اسمك مسلم النبي يجي لني سنانك مسلم mun yi wannan magana a satin da ya gabata canjin suna baya buƙatar wata wahala sai dai a zamanance ne sai kayi a fadari amma a musulunci ana canjawa ya canji kawai shike wannan abdurrazaka ibnu abi jayba ya kawo shi a cikin al-musalla hadisi na gaba ko babi na gaba bi na ɗari hudu shi ma an ce isnadin sa yana da matsala saboda shi wannan ra'ayi ɗin la tu'ra majhula ba san ta ba babu babu jihad babu da yake magana akan me kuma jihad eh na hajjan wuta ko kuma me eh ba jihad ba jihadun yawa yawa an gane ko wato tauraro ko harshen wuta حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام سعد بن هشام wannan bawan Allah malamai suka ce fika ne an kaje shi a wata wata gari da ake kira Mufrad Hausa mafi kyawun magana kenan yana ruwaya daga mahaifinsa da kuma nana Aisha da Abu Hurairah mahaifin nasa hijab Hijabu ibn Azib ibn Umayya yana cikin banu Najjar al-Ansari mutumin Madina ne. An masa shahada a ranar da aka yi Uhud. Ranar da aka yi yakin Uhud. In za ku iya tunawa ai mutanen ƴan Madina sun dawo a lokacin da aka yi Uhud yanzu sun dawo da raunuka da miki a cikin suka zo suka ce ya Rasulullah me kake umartar mu da miki? saboda an karkashe wuri ga wasu sun da da raunuka mutum sabai aka yi wata aya me kake so biya rasulullah sai annabi yake umquru wa awsa wa awsi'u wa ja'alu rajulayn fi qabri fi qabri yace abin da za ku yi ku haka rami ku yarwa da da na kuma da mutum biyu a gabar sai ka ce ya rasulullah wa za mu rika sawa a gabar a cikin gabar a gabashin gabar ya nabi ce kaji mu aksarahum qur'ana duk wanda ya mahadda da yin goma da yin zuwa ko to za da yin goma a gaba ya ba kai yana gaba da yin zuwa da yin zuwa ko da yin zuwa a tashi a gaba ya uku yana gaba haka annabi ya umarce to shi ne yake cewa sai aka gabatar da mahaifina a cikin surin surin da suka rasu mahaifina aka sa a gaba ikimin siyasi hatta kenan to shi ne yake cewa ana aisha radiyallahu anha zakat dukkan inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu fiha an ambaci wani a gaba annabi alaihi salatu wasallam ana kiransa da suna fiha abun فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء النبي يقول بل دجيو بل wannan suna aka hija suna ka hija kuma suna ne asali ne shi yana ne cikin sunayen da suke ayatar da hija an gane ko suna ne mai kyau da na wani ne ba na rija eh ban ji ba alkaram warju karamci da kuma baiwa eh an gane ko a bai ba ba na mata ba na maza ne zo da aka tura ne da kyan gaske kwarai da shi to shi ne yake cewa to wannan hadisin ta hakan ne kamar da suka faɗa hadisi ne mai kyau babu al'as babu da yake magana akan al'as wannan mun yi magana a kansa a baya kaga al'as muka ce me ba na tsirji kuma al'as ismin bayan ne ko me ke nan eh me zabo al-ijyan ne zabo eh saboda kawai sai a ɗau wannan suna a makala wa mutum wasu kuma ka ce a wai an samu sunan ne al'ad saboda dan ciro shi ne daga sanda asa ke nan ko daga al'asa wasu ka ce da wannan ke maza wasu suka dogara ba suna nufin me zaɓen ba kawai an dai wannan maganganun abin da ya shafi fasarorin da suka bayar to ko da sandan ne ya yi ba misali حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن زكريا قال حدثني عامر عن عبد الله بن مطيع ابن الاسود العدوي كان الكعبي an haife shi a zamanin annabi alaihi salatu wassalam wannan ba Allah yana cikin wato daga kuran jarumai na kurai jawa a nan lokacin farai da an ce mutum ne karfa a wannan lokacin yana da abubuwa nasa na musamman. To shi ne yake cewa kali bi samitu mubi'an yaqul lazim mubi'an yana cewa samitu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yaqul yawma fathi makka la ji annabi alaihi salatu wasallam yana faɗa ranar da aka yi fatahu makka yana cewa la yajal quraish sabra wannan kalmar mun yi ta a cikin sira a cikin kuma mun ganta ta a jama'ilul muhammadiyya Allah ku tuna annabi yace kada a kashe bukuraishi la yuqtalu quraishiyin sabran kada a kashe bukuraishi ta hanyar da sabran da taya kun yi wannan kuma kalmar aliyadu salihin a majalisin akwai ta me take nufi na a tare da gaskiya ba shi bane wannan kalma sabara guri ya gura ne ku duk biya kun biya da yace ni ma kun biya da an cewa kar a kaje a wancan kar a dikin da yazo wato annaba hali ne ba ku ba ku ko kuran shi to ai kada aiki zan kai ta annabi sabara eh ga wannan dabara ce ismul amke kidan wulakanci ai zubin ne ya an yi dilikton ke na a an dai an dai dilikton ke to kaga cewa ya kada lari da kurajiyar saburan ke haka yake saboda din wal gaba ɗaya kun manta da to an yi wato wani wanda ga bangaren ya ya bace wani to yana wanda yana cikin wanda ya bace kaga sai shi wala sai to yake san wulakan yene da hanyar wato kama mutum a daure mata a kuka amma kalmar nan ni ina tunanin har a cikin na zai rama mun biya an gane ko a daure shi sai a ga wulakancin da kake faɗa a yi kisa ta a wato mataki daban-daban to annaba ne za su islam ya hana kamar yadda wata bai wa Allah nake so mu tuno mu a cikin baya ya shafi da hadisi kuma ya aika gaba daure shi ba daukan baki ya tuka a wani wanda dalilin hadisin ya faru ma dalilin to annaba ne da su salam ya hana kisa kamar yadda ya hana yin mutula ta wannan hanya ba da yau ku je yau daga yau din na ku kare yin irin wannan kisa shine wasu malamai suka ce abin da ake nufi kamar yadda ibnu nasir ya kawo a cikin usulul gawa yake yake ana nufin la tadbi makkata ba'da hada yau da yau ba ku fara ya kar maka daga yau to abin da suka kawo shine a wai saboda annabi alaihi salatu wasalam ya hararo cewa koyin kyawa gaba ɗayan su za su musulunta kuma sannan ba wanda zai rinda a cikin kamar yadda wasu su suka rinda kaga wannan wani alfiki ne da zai nuna ma cewa wato masu cewa duka da akwai sun yi rinda wanda mutum biyar ko uku ko bakwai akwai taɓin hankali a yanzu gaba ɗaya sun yi rinda wanda mutum wato bakwai ko uku ko biyar shi ne maganganun da ba za su wuce nan in an ce uku da wani da wani da wani in an ce biyar da wani da wani dama ko da yiri abu dar yana ciki likida bin al-aswad ammar bin yasir wannan suna al-izabu sannan sai ka tsara da in an ce biyar bilal yana ciki ko sai salman al-bari idan an ce biyar idan kuma an ce uku daga an a rage idan an ce uku abu zar abbas bin yasir bin kiran bin aswa shi wace da ba amma an ce biyar wannan biyun da kuka tsara da su to me yasa ba a sa sai da ali me yasa na Eh amma ni ba wannan amsar nake so me yasa ba a saka ciki ahlul baiti su ba wa sai salman bin da ahlul baiti me yasa ba a saka a wata amsa kawai ne ke zo guda ɗaya na? na? iyaye abin da yake shi ma da larabci yake hali ne ya wuce yawwa irin wannan hankocin da ke so misali cewa kawai ana ganin jiwa jini ne duk da jiwa jini ne duk wanda jiwa jini ya aka yi wa cewa wato ya gaji annabi duk wanda zai zo ai sahabbai aka ce iya karfin da hali saboda haka wasili ne shi za a ji shi ne wanda za a yi to da ka to wannan tunanin ne ya Allah ya dawo na to shi ne yake gaya mana yake cewa فلم يدرك الإسلام أحد من عساة من عساة قريش babu wanda ya riski musulunci ba mutum ɗaya ne da wato da ya riski musulunci min aukati quraishi me za a fassara ke nan daga cikin masu suna kaga za ta iya zuwa masu sabuwa ba ba za ake nufi ba daga cikin masu suna a na quraishawa ba wanda ya riski musulunci gairu muqiya in ba muqiya ba haka za ka fassara ba wanda ya riski musulunci a cikin masu suna kamar Zainab ne ake bayani kaga Zainab da yawa to Hausa shi ma jami ne na a a cikin wannan masu suraye a a a din ba wanda ya rike wata linji a cikin su sai mu kai kana kuma wala a fasammahu nabi sallallahu alaihi wasallam mutiya mutiya kana ko Abdullahi bin Amr bin al-A ai a sun hada ji radiyallahu anhu baba sai kakan don bai bai majalar da ba ma da rakal islam kuma amma da amurudin da abdullahi bin duk musulmai idan aka zo kan sai ake radiyallahu anhu ba ba ya cewa radiyallahu anhu saboda banda kaka na to shi ne yake kana kuma wal as fatabahu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mubi'a sunan ta as sai annabi ya danya wa suna da mubi'a sunan ta mubi'a shi ke nan an danja kaga idan da yana nufin mai sako to yanzu ne biyayya ba mai saba wa Allah ba yanzu ne biyayya ga Allah babi na ɗari uku da sittin da shida hadisi na ɗari takwas da ishirin da bakwai babu man da a zahiru wa yastaghfiru babu da yake magana kan wanda zai kira abokin da ko ɗan uwansa zai taƙaita wa yanqutu min ismihi jahal ya kauri wani abu daga suna kamar dai da bawo ne ke cewa adu ai adabu ne yake adu eh yau ba sai dai abu banda garba ai garba wani abu ne daban ku yawwa ko abu ba audin ba abu misali kaga duk wannan tattan da a sarki ne ke nan ba za ka je da yake wannan take jawa ya take da suna sule ba a ce sule kaga ai ba gaba ɗaya an cire wani abu a can gaba kuma ka gane wa ake yi ari yawa to wannan ba wai magana da duba ari kan sai a je ari saudi saudi sai a je saudi maryam a ce ne a gane ka kuma ku ta kama mana sunaye ya yi ta shi ne a yi an gane ko to shi ne yake wa ya kudu ministry da إيه سوي هنا أبو الهجرة حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت عن عائشة الله تعالى متى إجازتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة كذبوا يا عائشة يقول يا عائشة هذا جبريل wannan jibrilu ne ya karawo alaiki salama yana gaishe shi isa ai kaga wancan mai abiyatin da muka taɓa biya ana ji a majalisin mu na gandu ne cewa ai kaga abin da ya kawo kenan cewa daga cikin matsaya na nana Aisha bayan malaika Jibril ya gaishe da kuma a ɗakin da aka bunne Annabi alaihi salatu aka yi kawo yau wannan ma mun biya ya mu gizi ko la ta'ti qawra muhammadi bal baitu baiti ya hayya hayya haka to saboda haka wannan shine kaga daga cikin mazaya dinta wani baiti baiti take wal makami makani ko eh to sai ce hada jibril yakrawu alayhi salam wannan jibril da yake gaishe shi sai take ga kulli jibril ya zo ya ce na gaishe shi sai take dinati na'am sai nace wa alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh a gaya masa amincin Allah ya tabbata a gare shi da ramar Allah da albarkarsa wato ina amsawa in ji ba hauki a gaya masa ina amsa da kyau da kyau kani sai ta ce wa huwa yara ma la ara tace yana ganin abin da ni ba na gani a wata ruwayar cewa ya ce yara ma la nara yana ganin abin da ba ma gani wa kenan annabi alaihi salatu wassalam saboda haka kaga ya ga malaika jibrilu sannan kuma ya ba ta zafi. Wata baiwa Allah, katin nan. Ko wuce ta ne yake wata yawan wasuwa ji, babba ce wallahi, ta zo ta ce min to, sai ta ba ni takarda. Ta ce min da aka ce annabi, sai na karanta, tana zaune ba ta ruwa, da na duba. Sai na ga abin da ta rubuta cewa an ce, annabi alaihi salatu wasalam yana kwanciya kan cinyar da na Aisha. kuma wa'ayi ana ma wa'ayi ita ce to baya a lokacin baya sha'awa wallahi wallahi ita ce tambayi ta kawai dan shiru na kan daidai da Allah dan kin bi to kaga dole ka bata amsa domin irin wayannan yanzu masu cewa duk abin da daidai da hankali ba ƙarya ne ba ta kare ta bukari da waye ai zan sabu da ita ita ita ba ka kamar to abin da ya burge ne ba ni da'awa da ta gauci cewa wai ta ce kan ne yake mata ya yawan yawo a zuciya sai ta ce ta baiwa Allah kin ga annabi alaihi salatu wasalam an ce wato mala'ika jibrilu na zuwa ɗakin na na Aisha yana tare da ita a masa wahayi mun yadda ke wa kin yadda take ta yadda yake to an gaya mana alimar wahayi amma ba a taɓa gaya mana cewa yana sha'awa a lokacin saboda haka ba a taɓa gaya mana wannan cikin mamakin da take wai zai yi nake kuma gashi ya yi kuma yanzu already annabi ya yi saura ba a taɓa gaya mana cewa tun da ba a faɗa ba wai kuma ki yadda yake to shi kenan Dagon, ai saboda sai mun ai shi ne ta gaya mun take mutu. Ya ba wallahi je kan ne yake, na ce haka je kan yake, ai Abdullahi da Abbas ya ce mai bara huje da gidan da ba komai. A karewa wannan ma ai yana zuwa ya ce ma wai shi Allah nan waye yi. Ko zai rika gaya ma ya garaya ma. Sai to na yadda ni ne wani ne ranziyar iyayena na zo su ma kaza duka kaza ka sai ke jan lissafi. wanda ya halitta sama Allah ne na yadda wanda ya halitta buji da mutane to shi waye yayi eh tinda da wannan fa rauro da za ki ne ba imani shine annabi yace da kaji wannan zai kace amantu billahi wa rusuli na imani da Allah da manzanninsa kawai yace ka koru wannan abu mutukar baka yi aiki da abu ba Allah wani ka ba إن ربنا لا تعذبنا إن نسينا أو أخطأنا dan abu ya ɗin za a zuciyarka Allah ba zai kama ka da shi sai ka yi aiki ne inda ana kama mu da ayyukan suka ta ma zai shiga uku wallahi ba mai ja sai ma su kowa zai ma wani bai yi da ya ce ibn Abbas shi ne ku ga cewa ana yi muku wasu a zuciya in ta faɗa wannan yake ko ka ga mu nan ba wa juwajin da muke yi da abin da yake to bai barawo ne da gidan da ba komai ai barawo yana shiga gidan da yake da kaya ne kai zuciyar ka ba komai na imani ne me gidan zai zo ba kai ma ke nan ne yawa to bai zai zo maka babu eh dau da ji ke nan ne gaba ɗayan su sun zama su shi ne abin da yake ne bai barawo ne da gidan da ba komai ba abin da ne ne Allah ya yarda da to wannan shine um eh in dai ba ba ta misali su kamar yadda ake su ne sai dai abu da yake ya ce Sulaiman ka gani amma an ce su ne shikenan yawa amma mun yi magana a baya in ya zo Sulaiman kaka ce masa ne in ya zo Abubakar kaka ce wa Abu iya zai ba mu kace ba tiro kawai shi ne magana da shi kace ba audu ko abdu ka je ya bar sunan da yake mai kyau domin yakan sa kauna fada wa mutum sunan da mai kyau yana sa ya kauna shi sai da yake dalilan da yasa ake so ka gaya ba ko da yana karban na banza kowa yana gaya ban na banza kai kuma bai so ka ce gaya ba wallahi za ga wani lokacin baka ganji ba wai ce wani a a wani ne shi ke da sai ka rika gaya wa mutum sunan da nake ko da ka zama mara kyau din yana sama kar ka biye masa kai to wannan shine um kaga wannan hadisin banda bukari wato mutum shi da zarrafi hadisi ne mai kyau حدثنا محمد بن عقبة قال حدثنا محمد بن إبراهيم اليشكري البصري ibn Ibn ya ambace shi a cikin kitab nasa hali ya ce sai jaddadi kaka ga ta zan jaddadi ummu kulthum bintu sumama sunan da ummu kulthum ɗan sumama annaha qadimat haja hajjatan ko akwai jadda qadimat hajjatan ta gama dole dan tana da yin aikin haji fa inna akhal mukhalid bin sumama qala sai dan uwanta wanda ake kira da Bukhari dan Sumama yace da ita urquli ala Aisha shiga gurin da na Aisha wa saliha ki tambaye ta shiga gurin da na Aisha ki tambaye ta Usman bin Affan dangane da Usman dan Affan yake mata tambaya a kansa bai domin a lokacin an yawaita akwai masu yawan jafa'i da Usman dan Affan wata suna yawan zagin sa sai na Usman da duwa fa kaza sai na Usman lokacin da zai karɓi khilafa saboda duk wani ja suna son sa ba wani jari da ba wani jari da ba amma 'yan bakin gida bayan ya zama khalifa suka rika zagin aka samu yan jawaye wanda su suka kaje shi da kalbi suka yi tsayin daga kullun zaki ba shi da aiki sai zaki sai na wasu kullun wanda a lokacin kafin fa ya zama khalifa har farkon zama khalifar sa idan mace tana so da gaya wa kanta tana son sa sai ka ce ji ina son ka kamar yadda Qurayja suke son Usman da Affan idan uwa tana so ta gaya wa kanta saboda Qurayja suna kaunar Usman da Affan shi ne wanda Allah ya saba wato kaburi a gurin su amma da ya samu wannan jagoranci na khalifa aka samu ɗan tawaye suka yi tsayin daga suka rika zagi kullum zagi ai wannan shugaba ba abin da ya iya kaza kaza kaza zagin yau daban na gobe da to shi ne duk dawo shi ne aka ce ka je ka tambaya ya kike tambaya ya kike tambaya ko je ka tambaya je ki tambaya dangane da wato sai sai da Usman bin Affan da wasu suke zage ta ki tambayo mana ne annabi yake a kansa فإن الناس قد أكثروا به عندنا أقول أتن عند مشي متعني سنا أقول متعني سكينة وانزاجي قال سيدة فدخلت عليها نجد تقول لنا نائشة فقلت سيدة بعض بنيك يقري أكي السلامة وتدرك فيها أنك سنا جيدي سنا جيدي ويسألك عن عثمان بن عفان كما سنا يمكن تنبيه لن جنيه سأل عثمان بن عفان لذا كتي أكانتا تبراك جامتا kala sai ta ce wa alaihi salam wa rahmatullah amincin Allah da rahmar Allah ta tabbata a kan kala sai ta ce a wata ruwaya cewa dai la'ana Allah man la'ana Allah ya tsine wa mizaji ko kuma Allah ya yarda ko kuma mu dauke shi a matsayin kabar Allah ya tsine wa mizaji ko kuma ko kuma kabar sai tani la'ana Allah man la'ana Allah ya tsine wa mizaji ko kuma duk wanda ta faɗa a cikin ba sai ko Allah ya tsine mar ko Allah ya tsine mar ko ai da ba ka cike zuwa irin wannan kalmomin kawai da injai da anan lawo ya huda wannan tsara ittakhadhu qubura anbiya'in makabir an kalmo masara sai ka rafa daya ko dai kace Allah ya tsine wa yahudi da nasara ko kuma kace Allah ya tsine wa yahudi da nasara duk wanda sai bibi kabar ko injai yawa to sai ce kana ta ce amma ana ni din nan fa ashhadu ala anni ra'aytu usman bi hada bi hada albayt yace ina shaidawa na ga sai na usman a cikin wannan ɗakin in lailatin qadibatin a wani dare da ake tsananin zafi shine kidatin hawa eh shine qadibatin a cikin wani dare da ake tsananin zafi ake hijatul hauri kenan lokacin ana tsananin zafi da ke na ganki a wannan tsari wa nabiyullahi sallallahu alaihi wa sallam wa jibril yuha ilayhi take da annabin Allah kuma a lokacin mala'ika jibril da ya tsayawa annabi wahayi ga Usman a dore ina na ita take ina hararo wannan lokacin والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب كفه aw katiba ibnu usman ibnu affan biyadi annabi Allah a lokacin saboda kun ga ita aka yi nasa mulki alayka qawlan sakila dana ya ta ce in aka abu mawa annabi ki ane wa wahayi saboda nauyin zancen da yake dauka sai dan bata lawa yace idan kansa yana kan duniya ta kamar yadda wata masu ta yi tambaya tace saboda nauyin da nake ji kamar ya tsaga mun kai idan ane ba wahayi saboda haka a lokacin annaba ne da zuwa nan yana buga yana bugun wato tabun hannun sai na Usman ko kuma jakkar rawi aukati ba Usman ko kuma kafadarsa yana bugun kafadarsa da hannunsa yana cewa uktu rubuta Usman shi ne ba su jari an yi tantini ba ce Usman ba kamar yadda ba su cewa uti uti an gane ko yawa to shi ne ukima kaga bai ce ukima ba ukim ukima ya ka jari ake tarkibin karshen فما كان الله ينزل تلك المنزلة يعني مثل kaga dai iya wannan ma ai ya isa ko a ce osuna ko a ce osayi osayi ba osayi ba osayi iya mi mutum za a daya domin aka yi tasbirin da ke tarkini da tasbiri gaba daya osayi osuna osuna ba ma kana lawo yanzu da tilkal manzila min nabiyyi Ubangiji bai gushe bai yana saukar da abin da ake saukarwa ga annabinsa. Sallallahu alaihi wasallam illa wato Allah bai kasance yana saukar da abin da yake saukarwa da annabinsa ba illa rajulan alaihi karima. Ba sai sai ga mutum da yake mai daraja abin da take gaya musu shine Allah baya saukarwa annabinsa da wahayi a gaban wanda ba karimi ba. saboda haka darajar da yana wasu wani ta za yana zaune a gurin ba aka turo mala'ika jibiri da aka ce a biya wa annabi wani ina abin da take faɗa take ba man sabba ibn abban fa alaihi la arsillah duk wanda ya kara zaki da yana wasu Allah ya kike masa wannan hadisin kaga ko da zaka je ka ji maganganu ko ma me zaka ji akai imamu ahmad ya fitar da a cikin musnad aisha akwai musnad na aisha babu zaham babu da yake magana akan zaham ne zaham mun biya shi zaham ne me babu ka ce tunkoto tunkoto tunkoto da kuɗi ɗaya ne kawai ka sanya wa ɗan ka suna tunkoto ko da kuɗi yake kuɗi akwai subsidy a yi ko tallafi kira tallafi to ka gani duk wannan to sai yake a tattala Sulaiman bin Harbi kala a tattala al-Aswad bin Kaiban قال حدثنا خالد ابن جمير قال حدثني بشير بن نعيم سنا بشير قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك يا شكرا أن جاء النبي صلى يا سنن قال إنت زعم تنقوه قال إنت بل أنت بشير yace bari wannan da jiyo sunanka bashiru fa bainama ana amakin nabi sallallahu alaihi wasallam yace ina tuno ni wata rana ina tafiya tare da Annabi alaihi salatu wasallam fa qala ya ibn al-khasasiya yace da ya kai ibn al-khasasiya sai daga cikin kakannin sa sunar da wato ila ita ce khasasiya wato ta ce kakar da ko kakar kakar da sai aka dangana shi kamar ibn tayyiya aka tayyiya da ai kakar ta an gane yace ne wannan yace ma asbata tantimu ala Allah wato ba za ka baka zamto kana wato zargin komai a gurin Allah ba ba ka zamto kana wato zargin komai a gurin Allah ba na cewa ba ai ba abin da kake so ba ba ai ba wani abin a zo a gani ba domin asbata ta maki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka ka zamto ka samu wani lokaci da kana tafiya da annabi da ka ga annabi alaihi salam kamar ka ce ai kai ba abin da Allah bai ma ba shine kalmar kai ai sai ba abin da Allah bai maka ba domin akwai ranar da har ka zanto ga kaza annabi alaihi salatu wasallam kuna tafiya shine abin da za a ce kuntu sai nake bi a bi an ta ummi ma an ci wa ala Allah ya take mahaifina da mahaifiyata ya zama banza gare ka ko shakka babu ba baka ba abin da Allah bai mun baka inna lillahi dama ba za mu karasa lokacin namu ma ya cika ba za mu karasa ko a kan yace kullu khairin kari a sauki duk alkhairi na same shi dukkan alkhairi yace ba da ala kuburil mushrikin ba kana sai je wujuwa ta gaban kaburburan mushrikai sai yace lakari da baka haula'i khairun kafiru hakika alkhairi ne yawa ya riga yi wa'annan ثم أداكو على قبور المسلمين فقال يقال وجوا تغبن قبر برم مسلمي يكي لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا وإن لما سرد في الخيرين يوا fa idza rajulun alayhi tibkiya tani yamshi bainal qubur mun san hadisin ba sai ga wato wani mutum ya sa takalmi tibkiya wani irin takalmi ne faɗi mun yi bayanin sa a baya yace fa kana ya sahibar tibkiya dai ni aiki tibkiya kai ya kai ne wannan takalmin yace kire wannan takalmin naka fa kana ana alayhi ya cire wannan takalma har muka yi bayani akan cewa halaccin shiga da takalmi makabarta ko rashin shiga yadda malamai suka yi sabani hadisi na karshe حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبيد الله بن اياد عن ابيه قال سمعت ليلى امراه بشير تحدث لا ليلى ما بشير ترى زنتر وعن بشير بن الخصاصية وكان اسمه زعم سنن زعم فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا sai annabi ya sanya masa sunan sunansa Bashir abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana ta ina zo ka ya alaikum salam dari ta kwata ina ji Hey. eh shi suke dangantawa gaskiya dan uwa annabi Musa alaihi salatu tun da ai magana annabawa yi da shi da gambo Hassan da Husaini da gambo kawai sunaye ne guda uku aka yi kamar yadda aka sa Hassan Husaini Muhassin kawai aka sarrafa kamar wanda magana da ke ta farko tana da muhimmanci na cewa su ba larabawa bane wani kila isa ba ba baka ma'anar ciwo din da su bai kaga da mukaddiyo din ba kai dai na dauka ma su zaka tambaya ce ma ban san ma'anar su ba saboda haka su kuma hadan da Husaini da Gambo ai ka ga ba ɗan biyu bane kamar da muna yawan fara ba ɗan biyu bane ba huje ne in yayi saboda kaurarsa da alin bai zai sa hadan da Husaini da Gambo amma ɗan biyu asali hadan da Husaini asali ba ɗan biyu bane kowa daban aka haife an haifa Hassan bayan shekara ɗaya aka haifa Lusai sannan aka haifi Muhammad da ka gane yau kaga ba za mu ce Hassan da Lusai da kan bakkira sura ne aka yi ta tiribin sa kawai aka sarrafa shi wallahi wa alaikum salam Basiru daban Basiru daban Basiru Bistas eh Bashir kuma ka ga ai albasiru ai suna Allah ne ba amma ka san kamar da wata ne ka a qawaidul musla ya halatta ka irin wannan sunan ba ba riba ko yawa an ba alif da lam to gini gini gini wannan ne kobo da kobo abdul basir yasa yasa ka kire alif da lam sai a ce basir basira eh ka gane wallahu a'lam abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa Allah ya kai kuskure Allah ya yafe mana muna da kowa ubangiji da suna na kyawawa da tsohon sauka Allah ya biya mana bukatun mu da alkhairi waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ya biya muku bukatun su marasa lafiya gida da asibiti Allah ya ba su lafiya inda suke lafiya Allah ya inda da lafiya waɗanda suka